أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau lahadi 24 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1441 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kuma muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu damar haka ya kawo rayuwarmu zuwa wannan lokaci a irin waɗannan ranaku masu albarka ranakun goma na ƙarshe ramadan muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya samuna daga cikin waɗanda suka dace da samun dukkan alkhairai a wannan kwanaki allah kuma ya fi mana kurakuranmu allah ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu shiryar da mu da zuriyarmu da iyalanmu muna karatu a cikin ayoyin surata ali imrana wadda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana yadda a mahaifiyar annabi isa alaihi salam Allah ya sanya renonta a hannun annabin Allah annabi zakariya alaihi salam wadda Allah subhanahu wata'ala ya sanya mahaifiyarta ita kuma hamnatu ta kasance ta yi mata addu'a tun tana ciki take addu'a har Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ta haife ta ta haife ta ya ta mace sannan ta yi mata addu'a ta nemi Allah ya tsare ta da zuriyarta kamar yadda aka yi bayani a baya nasosin aya suka nuna sannan da bayanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ya karbi addu'ar mahaifiya ɗin ga 'yar wato ma Allah ya karbi addu'ar hamnatu da ta yi wa yadda maryam wadda har ya sanya a zuriyanta aka samu annabin Allah annabi isa alaihi salam almasih to sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya annabi zakariya alaihi salam yayi sha'awan aihuwa ganin yadda ita maryam allah subhanahu wata'ala ya mata ɗaukaka ya kuma kula da sha'aninta don haka annabi zakariya alaihi salam sai ya sha'awan aihuwa ma'ana duk lokacin da mutum ya ga wani alheri a gurin wani zai iya sha'awan samun wannan alherin ba tare da hasadan wancan alherin ya gushe a gurin wancan ba a kawai kaman shi ma yana sha'awan irin wannan abu na alkhairi Allah ya sa ya same shi tare da farin cikin abun da wancan yake da shi wannan ya halatta shi ma don haka annabi zakariya alaihi salam lokacin da ya tambaye ta ji maganganunta na tauhidi da sanin Allah subhanahu wata'ala tana yar karamar yarinya to sai ya tabbatar da matsayin cewa lallai wajibi ne shi ma ya nemi aihuwa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Allah ke ba da labari hunalika da a zakariya rabba na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار نعم no. Allah subhanahu wata'ala ce hunalika da'a zakariya rabba take fa da annabi zakariya alaihi salam ya ga abin da ya gani na alkhairai tattare da wannan yarinya karama wato maryam da ta haifi annabi isa alaihi salam take shi ma ya kwadaitu zuwa ga samun haihuwa a lokacin shi ma matarsa ba ta taba haihuwa ba matarsa wato bakara ce wacce take ba ta aihuwa ba ta taɓa aihuwa ba shi kuma ya kai shekaru da yawa a wannan lokaci suna tare ba sa aihuwa to amma ganin cewa ga irin alkhairan da ya gani a gurin waccar zuriya ma'ana waccar yarinya to sai nemi yana bukatan aihuwa to kaga anan yana nuna za a iya samun jarrabawa mutum ya samu tsawon lokaci ko mata ta samu tsawon lokaci ba ta taba aihuwa ba ba mamaki babu wani rashin lafiya wani sai yana iya faruwa babu wani rashin lafiya ko daga gurinta ko daga gurin shi mijin nata amma sai zamanto ba su samu aihuwa da wuri ba a ja lokaci wasu sukan fada cikin halaka a sakamakon haka ko a koma shirka ko a koma tsafe-tsafe ko wuce tafarkin shari'a a garin cewa ana son a haihu dole-dole cewa sai an haihu ko kuma ana son haihuwa ido a buɗe wanda yakan sa wasu sai su bar hanyar shari'a su koma wata hanya daban wasu kuma sukan bar hanyar shari'a ne ta hanyar maganganu waɗanda ba su kamata ba don dai kawai ba su samu aihuwa ba wasu kuma sukan ɗauka waɗanda ba su aihu ba har ma a rinka musu gori rashin aihuwa duka waɗannan gaba ɗaya kuskure ne da laifi ba daidai ba ne saboda al'amari ne wanda Allah subhanahu wata'ala ke tsara shi kuma Allah subhanahu wata'ala ke bayarwa kuma kyauta ce daga Allah wasu suna buƙatan aihuwa wasu suna tunanin ma rashin son aihuwa duk akwai saboda haka idan mutum bai samu aihuwa da wuri ba abinda ake bukata gare shi shine komawa ga Allah subhanahu wata'ala da addu'a idan har akwai rashin lafiya ne ko wani dalili da ya sanya ba a samu haihuwa ba wannan kuma sai a duba dalilin kuma a ɗau mataki irin yadda ya dace ko masana lafiya ko masana wannan harkar in suka bibiyi abu amma idan babu wannan to ya kamata mutane su bi Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye cikin abin da ya kamata ma'ana aihuwa ana iya samun dalilin tangarda a wajenta ya zama ko daga namiji saboda wani uziri da yake da shi ya zamanto ba zai samu daman aihuwa ba ko kuma daga ta mace saboda wani uziri da take da shi ba za ta samu daman aihuwa ba ko kuma dukansu biyu ko kuma wataƙila babu ma dalili amma Allah subhanahu wata'ala ya rike aihuwan to ana so a koma ga Allah amma in akwai rashin lafiya ko uzuri daga shi miji ko daga mata wannan in akwai magani ya halatta a sha magani ne in akwai hanyoyi da za a bi daga waɗanda suka san wannan harka suka ce abi to wannan matukar hanyar bata saba shari'a ba wannan shi ma kuma ya halatta abi amma sabanin haka duka inda kawai babu wani cikakken dalili to kawai abin da ake bukata shine bin Allah subhanahu wa ta'ala a wajen aihuwa ta hanyar yawaita addu'a idan mutum yana bukatan haihuwa sannan kuma bai samu ya haihu ba to ana bukatan ya yawaita addu'a yana neman Allah subhanahu wata'ala ya bashi kamar yadda annabi zakariya ya yi ba tare da fadawa cikin halaka ko shirka ko wasu abubuwa ko kulumboto wadda ba haka ba kuma sannan ba tare da yawan maganganu waɗanda ba su dace a ce ana yin su ba a lokacin da mutum yake bukatan aihuwa ko kuma a don wai mutum bai aihuwa wasu kan yi maganganu na kaucewa shari'a da faɗin abubuwa wasu kuma wasu kan yi musu gori saboda ba su aihu ba duka waɗannan abubuwa ne na rashin fahimtar shari'a da kuma rashin bin abun da shari'a ta tanada amma abun da Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa mutane shine ya jarrabi manya-manya masu daraja daga cikin bayinsa da rashin aihuwa amma ga hanyar da suka bi ya kaga wannan annabin Allah ne amma ga hanyar da ya bi la ta hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyiba sai ya ce ya ubangiji hab li min ladunka dhurriyatan tayyiba ina roƙonka ka bani daga gare ka zurriyatan tayyiba wato zurriya wacce take tsarkakakkiya zurriya wacce take tacicciya wannan shine abun da annabi zakariya alaihi salam ya nema a gurin Allah kaga shi kai tsaye abun da yake bukata shine ya samu zurriya amma fa zurriya tayyiba shine abun da kowa ake bukata ya rinka roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya bashi zurriya tayyiba saboda wani sai idan mutum ya samu zurriya in ya samu akasi a cikin zuriyarsa to jarrabawa ce mai girma hankalin mutum yana matukar tashi da aka kullum mutum yake addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya kare fitina a cikin zuriya ko a cikin yaya don haka yake roƙon Allah subhanahu wata'ala zurriyatan tayyibatan yace innaka sami'ud du'a lalle ka ya Allah sami'ud du'a kai ne jin addu'a ne ya Allah ina roƙonka yana tsaye yana addu'a yana mai da al'amari ga Allah subhanahu wa ta'ala yana neman Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi zurriyatan ba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake bayanin yadda abun ya faru fanadatul mala'ikatu wa huwa ƙa'imun yusalli fil mihrab sai Allah subhanahu wa ta'ala ce sai mala'iku suka kira shi mala'iku suka kira shi wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab a lokacin da yake alhali yana tsaye wato wani wawul haliya a halin yana tsaye yana addu'a mala'iku suka masa albishir wato yana tsaye yana addu'a wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana tsaye yana sallah yana addu'a a inda ya keɓe na ya zama yayi ibada a inda ya keɓe na zama ya yi addu'o'i da salloli da ibada da ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin wannan yana tsakiyar addu'a sai Allah ya turo mala'iku su kira shi mala'ika ya kira shi ya ce masa annallaha yi bashiru ka biya Allah subhanahu wa ta'ala lalle Allah yana maka albishir biya wato da ɗaya ka duba Allah subhanahu wata'ala yanzu shi an ba shi albishir tare da duk abin da zai karfafa gwiwa na wannan albishir din na farko aka ce masa ana masa albishir da ɗa kuma aka sa sunan ɗan don tabbas ma ya tabbata kenan wana domin in aka ce sai dan ya zo za a sa sunansa kaga yanzu tukunna ana jira tuma tun ma dan yanzu ake masa albishir sai aka gaya masa sunan dan wannan ya nuna iya dukkan cikan nitsuwa da tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala ya karbi addu'arsa kuma da tabbatar da cewa lallai Allah subhanahu wataala ya bashi wannan dare kuma ya biya masa bukata sai Allah subhanahu wata'ala ya faɗi sunan ɗan da ya bashi ta haka an Allah yi bashiruka bi yahya wasu malamai suna cewa yahya da annahu yuhayin rahim saboda shi yahya an ambace shi an ambace shi da suna yahya saboda ya rayar da mahaifar mahaifiyarsa a lokacin da da mahaifar mahaifiya din baya raye balle ya ɗau ciki balle hatta aihu sai Allah subhanahu wata'ala ya rayar da mahaifar mahaifiya din da wannan wasu malamai suke istinbatsin cewa sunansa ya zama ma'ana yahya ko kuma annallaha yubashshiruka bi yahya Allah subhanahu wata'ala yana maka albishir da ɗa wanda yake sunan wannan ɗa yahya wadda annabi yahya alaihi salam Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe shi ya kuma zaɓa masa suna tun daga can wato kafin a haife shi an sa masa suna don jan hankalin annabi zakariya alaihi salam saboda murnar da Allah ya yi na tsananin tawakkali ga Allah da zakariya ya yi domin a yadda malamai wasu suna cewa matar tasa a wannan lokacin ta kai shekara sama da tamanin amma saboda tsabar yaƙini da yake da shi a gurin Allah bai sa ya kare ya cewa ta tsuho ba za ta iya aihuwa ba a'a sai kawai ya gaya wa Allah subhanahu wata'ala ma'ana ya koma ga Allah yana roƙonsa cewa ya bashi aihuwa wannan in ba wanda yake da cikakken yaƙini da confidence game da Allah subhanahu wata'ala ba ba zai yi yayi tunanin cewa yanzu matar za ta aihuwa don haka shi ganin yadda Allah subhanahu wata'ala a wato yake da ikon zai iya yi masa komai a kowane irin hali don haka bai ga tsufar matarsa ba kuma bai ga tsufan kansa ba wasu malamai suna cewa shi ma a lokacin ya kai shekara ɗari ko casa'in da tara. amma duk da haka ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya ba su aihuwa ko kuma shekaru sama da haka ko wani abu makamancin haka to ala ayi halin ko ƙasa da haka ko sama da haka alal aƙalla dai sun daɗe kuma sun tsufa amma ba tare da samun aihuwa ba amma hakan bai sa ya karaya ya ɗauka cewa a'a yanzu kan ba yadda za a yi ta aihu ko ba yadda za a yi ya aihu bai taɓa wannan tunanin ba saboda ya san ai al'amari gaba ɗaya a gurin Allah yake don haka yasa tare da tsufansu kawai ya gaya wa Allah shi ga abin da yake so wanda ke nuna duk abin da kake bukata a gurin a rayuwa ko al'amarin duniya ne ko wani abu ne da ake neman a samu bai kamata ka cire wato tsammani ko ƙauna daga gurin Allah subhanahu wata'ala ba matukar abun ka kama hanyar a same shi ma'ana kana da dalilan a same shi komin yadda kake ganin abun yana nesa da kai to abu ne mai sauki a gurin Allah ya iya kawo ma shi kusa kuma ka same shi to wannan cikakken yaƙini da yake da shi ga Allah ganin shekarun da suke da shi amma bai hana shi yin addu'a don neman ɗa ba ko don neman zuriya ba to shine yasa Allah subhanahu wataala ya ji daɗi sai ya bashi shi kuma ta hanyar ƙarfi ya ce kawai yana tsakiyar addu'a din a lokacin ba wai a sai daga baya ya yi mafarki ko sai daga baya aka gama ta tana da ciki ko sai daga baya ya ji a jikinsa kamar Allah ya karɓi addu'a a'a yana tsakiyar addu'a aka turo masa mala'ika ya bashi ansa cewa Allah ya karɓi addu'an kuma albishirin sama an bashi da bayan an bashi dan sunan dan ya haya wannan daga Allah subhanahu wataala kaga maganar sauran yanzu za a yi kaza wani suna zan sa ya za a duk gaba da Allah ya gama da wannan saboda yadda shi ma ya kaunaci Allah ya koma ga Allah to haka kuma Allah ya bashi abun cikin matukar sauki don haka kuma sai Allah ya faɗa masa sifofin ɗan don shi a addu'arsa ya ce zurriyatan tayyibatan ya Allah ka bani min ladunka daga gare ka zurriyatan tayyibatan wato zurriya wato tsarkakekkiya zurriya mai tsarki zurriya kyakkyawa wacce take mai binka sau da ƙafa to shi yasa da Allah ya yi masa albishir sai so ma gaya masa sifar ɗan da aka bashi shine da Allah ce annallaha yubashiruka bi yahya sai Allah ce musaddiqan bi kalimatin min Allah sannan shi wannan ɗaɗin da zaka haifa musaddiqan bi kalimatin min Allah mai gaskatawa ne da kalma daga Allah ma'ana duk abun da Allah ya faɗa ko ya saukar masa na wahayi ya yadda ya gaskata kuma zai gaskata a rayuwarsa ba shi ba musu da dokar Allah mana duk inda dokar Allah take shi wannan dan da aka maka albishir da shi aka kuma sa masa suna ya haya to shi wannan dadin duk inda maganar Allah take ko duk inda dokar Allah take ko duk inda wahayi ya zo daga Allah ga inda za a yi to ba shi da zaɓi face bin Allah sau da kafa kaga roƙonsa da ya yi zuriyatan tsayibatan to an fara gaya masa sannan sai Allah ce masa wa sayyidan dan da ne mai daraja wanda zai zama abun koyi abun kauna shugaba a cikin al'ummarsa don haka tanan ma ya kwantar da hankalinsa wanda duka mala'ikun da suke gaya masa take a lokacin suna gaya masa sifan dadin wa hasuran dan kamamme ne wasu malamai za su shi wa hasuran da ne wanda za a yi masa wato kaciya daga asalin haifansa wasu malamai suka ce a wa hasuran ana nufin ɗa ne wanda zai rayu amma kafin ya kai ga yin aure ba zai aure a duniya ba wa hasuran ko kuma a'a kamamme ne Allah subhanahu wata'ala ya yi shi ya katange al'auransa ba ma wanda zai gani har ma wani ya rike ya masa kaciya duwannan an yi ta abu na wallahu alam ƙarshe iyaka sai Allah ce wa nabiyan mina salihin a ƙarewar daraja kenan ɗan da za a bakan wanda aka ambace shi ya hayaɗin mai kaza mai kaza to gaba ɗaya ma ƙurewa kawai sai ga wani cikakken appointment wanda duk wanda ya samu wani appointment ya gama kawai ya jefa duniya ya cafe kuma sannan ya ci nasara a lahira shine wa nabiyan mina salihin kuma annabi ne daga cikin salihan annabawa ashe kenan shi kam ya gama samun abun da yake so har ma an yi masa ƙari akan abun da yake so don lokacin da ya roƙi ‘ya'ya ɗin cewa ya zurriyatan tsayi ba ai babu wata tsarkaka da ta kai a ce ɗanka ya zama annabin Allah babu wata daraja da ta kai a ce kai baban annabin Allah ne babu wata to kuma shi din ma kuma annabin Allah ne shi kansa annabin Allah kuma dan nasa ma annabin Allah shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa zurriyatan ba'daha min ba'd kuma da Allah yake fadin zaben sa yace inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamin saboda tabbas lalle Allah subhanahu wataala ya zabe su tabbas Allah subhanahu wataala ya yarda da su don haka Allah subhanahu wataala yace a wa nabiyan minas salihin kaga kawai magana ta gari ta cika ta ta tumbatsa domin dan kafin a haife shi ma an gaya masa dan annabin Allah ne kaga shikenan kawai sai ya koma kawai ya jira zuwan dan kawai yanzu sai dai ya ta dariya kawai yana jiran da don ya tabbata Allah ne gaya masa mala'iku ne suka gaya masa cewa zai ayu ko mala'iku ne suka gaya masa sunan dan mala'iku ne suka gaya masa sifofin dan mala'iku ne suka gaya masa darajar ɗan iyaka ma cewa ɗan annabi ne to magana ta ƙare kenan wannan yake nuna a duk lokacin da mutum yake buƙatuwa zuwa ga zurriya to ya koma ga Allah subhanahu wata'ala kuma ya roƙi Allah zurriyatan tayyibatan haka nan duk wata buƙata ma ta rayuwar duniya wannan yana nuna mana ilha bid'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ma'ana naci da addu'a annabi zakariya alaihi salam naci waye da addu'a idan ka lura tun daga farkon ayoyin da muke karantawa tun daga maganar ita hamnatu matar imrana zuwa ga ita maryam zuwa ga renonta da annabi zakariya ya yi zuwa ga har a zo ga maganan aihuwan zaka abunan annabi yahya duk gaba ɗaya harka ce kawai ta addu'a duk gaba ɗaya idan ka lura addu'a ne wani ya ta yi ta addu'a tana cewa kaza ya yi ta addu'a yana cewa kaza addu'a ita take aifar da abubuwa muhimmai da alkhairai waɗanda ba a tsammani saboda haka a cikin komai ana buƙatar mutum ya jajirce wajen yawaita addu'a sannan kuma idan mutum zai yawaita addu'a ya tabbata ya bi matakai da suka dace ta hanyar tsarkake abin da mutum yake ci kar mutum ya yi wasa ya kwashi haram kamar yadda ya ga dama mutum ya rinka mu'amala da haramun mutum ya rinka mu'amala da abubuwan da ba daidai ba mutum ya rinka mu'amala da abubuwa na sharrace-sharrace sannan mutum ya rinka a mu'amala da abun da kwata-kwata Allah ya haramta wannan ba safai zai samu biyan bukata a gurin Allah subhanahu wata'ala ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban lalle Allah subhanahu wata'ala tsarkakakke ne baya karba sai mai tsarki to Allah subhanahu wata'ala tsarkakakke ne baya karba sai mai tsarki shi yasa sai ya buga misali a cewa thumma zakara rajulan ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ayutilu as-safar ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rab ya rab ya buga misali da mutumin da gashi nan in ka gan shi wato yana cikin galabaita sannan kuma yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ɗaga hannuwansa ya miƙa su sama yana ya rab ya rab amma kuma fa mat'amuhu haramun abincinsa haramun ne duk ta inda aka bashi amana ko dukiyar gwamnati ko dukiyar talakawa kwasa yake kawai ya tara nan kuma ce zai je umra ya ɗaga hannuwa yana gaya wa Allah wannan gaskiya akwai matsala wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun abin shansa gaba ɗaya harka ce ta haramun domin yawanci dukiyar haramun yake mu'amala da ita a sayi abinci a sayi abin sha wa malbasuhu haramun tufafinsa na haramun dukiyar haramun ake mu'amala da ita a saye abun tufafin sawa a yi kaza a yi ka duk harkar rayuwa dai da kuɗin haramun ne ake gudanar da komai da komai to shine Allah subhanahu wataala ke annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa fa anna yustajabu lahu ta ina ba zai yi a amsa wannan addu'arsa ba to ashe kenan ana karban addu'an bawa idan ya zamanto ya tsarkake kansa yana daga cikin laduban addu'a da kuma shuruɗu ƙabilin du'a mutum ya zamanto ya tsarkake kansa daga mu'amalantar haramun ya tsarkake kansa daga cin haramun musamman bisa ganganci bai halatta ba mutum ya zamanto yana wasa da haramun ko yana mu'amalantar haramun ko yana ɗiban haramun a lokacin da kuma yake so ya kusaci Allah subhanahu wata'ala da bukatu yake so ya gaya wa Allah subhanahu wata'ala bukatunsa wannan bai halatta mutum ya zamanto haka ba ya zama wajibi mutum ya zamanto yana kula da dokokin Allah daidai gwargwadon yadda ya dace haka annabi zakariya alaihi salam ya roki Allah kamar da Allah ya gaya yake ba mu labari cikin waɗannan ayoyi sannan Allah subhanahu wata'ala ya ko mala'ika su masa albishir da da sannan aka gaya masa irin sifofin daɗin aka kuma gaya masa darajar ɗan kawai ma aka ce masa kawai ɗan nasa annabin Allah ne kama duk da haka shi annabi zakariya ba yadda ya yi tsammani haka aihuwar za ta zama ba haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana yadda aihuwar za ta zama a shi ya yi tsammanin cewa kawai za a ba shi daɗin ne ashe duka yadda tsarin da Allah subhanahu wata'ala ya tsara na aihuwa to haka nan abun zai faru da haka qala rabbi anna yakunu li gulamun sai annabi zakariya alaihi salam shi fa ya roka amma sai yake tambayan yake roƙon Allah subhanahu wata'ala anna yakunu li gulamun yaya ta yaya wato da zai kasance gare ni wa ƙade balagani alkibaru alhali wato girma ya kai makura gare ni ma'ana na kai makura wajen girma ina da shekaru da yawa to ta ina zan samu aihuwa wa mura'ati aqir kuma alhali matata dama juya ce ba ta aihuwa yanzu shi yanzu yana so ya san ta yaya aihuwan zai faru kuma yaya abun zai kasance kuma ta yaya za a yi abun yanzu yana so ya sani kaga ai annabi ibrahim alaihi salam ya tambayi allah subhanahu wataala ya roki allah ya ce rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma inna qalbi annabi ibrahim alayhi salam yace ya allah nuna mun kaifa tuhil mauta yaya zaka rayar da matacce qala awalam tu'min sai allah yace masa a baka yi imani bane ya kai ibrahim cewa zan rayu matacce qala bala yace ya allah nayi imani in dai imanin zaka rayar da matacce ne nayi imani walakin kawai sai dai abun da nake so har nake roƙonka ina roƙonka ne li yaqma inna qalbi saboda zuciyata ta ƙara nitsuwa in ƙara tabbatar da yaƙini na da Allah subhanahu wataala kaga yana da tabbas mutum zai iya neman sanin wasu abubuwa na ƙarin tabbatar masa da yaƙini game da Allah subhanahu wataala kamar yadda annabawan Allah suka yi kaga anan annabi zakariya alaihi salam ba yana kuma shakka ne cewa ba za a samu dan ba a ai shi ne ya roƙi Allah ya bashi dan saboda yana da yaƙinin cewa Allah mai iko ne ya bashi da to amma yanzu yana so a gaya masa yanda abun zai faru domin ya ƙara yaƙini shi ya san cewa ya tsufa ya yi shekaru masu yawa a duniya bai aihu ba ya san cewa matarsa juya ce ba ta aihuwa to amma yanzu abun da yake so shine a nuna masa anna ya kunu li gulamun ya Allah ta yaya yanzu idan aka zo wani tafarki da wani tafarki ta yaya abun zai faru wa qadi balazaniyar kibaru alhali gashi tsufa ya kai makura gare ni wa mar'ati aqir kuma mata ta juya ce ba ta aihuwa yaya abun zai kasance wannan duka yana so ya nuna ma harka ta aihuwa da harka ta zuriya da harka ta rayuwa ma gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala yake iya juya ta yadda ya ga dama sannan annabawan Allah suna da cikakken yaƙini game da Allah subhanahu wata'ala ba sa shakka game da shi wannan shine abin da ake so mu zamanto masu koyi da su wajen tsayuwa da jajircewa da sanin cewa Allah shine Allah da tabbatuwa akan gaskiya da digadigai ta hanyar rashin bin ko shirka ko wasu kame-kame ko wasu kulumboto a lokacin da muke bukatuwa zuwa ga wasu manya-manyan bukatu a gurin Allah ana so kawai kai tsaye mutum ya tsaya ya doshi Allah subhanahu wata'ala ta hanyoyin da shari'a suka tanada ya zamanto mai bin Allah sau da kafa tare da dogaro ga Allah iyakan dogaro domin ya samu dacewa cikin abin da ya sa a gaba wannan shine abin da waɗannan ayoyi tsananin tawakkali ga Allah musamman wajen neman zuriya da kuma sauran biyan bukatun ma duniya gaba daya qala sai Allah ya ce masa ta hanyar mala'iku kazalika Allah yaf'alu ma yasha'u a wannan abu ne mai sauki yadda kaga Allah subhanahu wata'ala ya ambata maka zai baka da kuma ya baka da kawai sunanka kuma har an ambaci sunan dan kuma an tabbatar maka sifofin dan kuma an tabbatar maka dan annabin Allah ne to kazalika yaf'alu kazalika Allahu yaf'alu ma yasha'u hakanan Allah yake aikata duk abun da ya ga dama wani abu ne mai sauki a gurin Allah subhanahu wataala abu ne mai sauki a gurin Allah subhanahu wataala don haka babu wani matsala a cikin wannan idan Allah subhanahu wataala ya so abu to maganan abun kawai ya kare inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kawai shi al'amarin Allah in ya so abu ya ga damar faruwan abu kawai shi kanan ce masa yake kasance kawai sai abun ya kasance babu wani abu da zai tsaye da wannan abun in dai Allah yana so ya wakana kuma babu wani wanda ya isa ya kawo wani abu ya faru ba tare da Allah ya so abun ya faru ko Allah ya ga daman abun ya faru ba don haka kawai shi tsari na Allah shine ake sallamawa sau da kafa kuma shi ake sallamawa gaba daya sannan sai a huta sai a samu sauki kuma a samu yaƙini a samu tabbaci daga Allah subhanahu wataala amma duk lokacin da dan adam ya dauka yana da sauran dabarbaru ko yana da sauran tsafe-tsafe wajen neman zuriya ko wasu abubuwa ko yana da hanyoyi daban-daban waɗanda su ne ya dogara da su waɗanda da yawa ma watakila sun saba wa Allah ko sun saba wa shari'ar Allah yake ganin su zai bi to shikenan kawai sai ga mutum ya rabu da Allah kuma sannan bai cimma burinsa a duniya ba lahira kuma in dai an je da shirka to ba magana shiga aljanna Allah kiyaye mu qala rabbi ja'al li aya qala sai yace shi annabi zakariya kenan rabbi ya ubangiji ij'al li aya ya Allah sanya mun aya mana wata alama wacce zan gane a lokacin da aihuwar ta doso ya Allah a sanya mun wata alama wanda zai nuna mun alamar cewa eh yanzu iyalinsa ta samu juna an tafi aihuwa ya doso ya Allah ina roƙonka yana so ya ji wasu alamomi waɗanda suke na tabbas wanda za su sa shi ya gane fa gashi nan aihuwar ta kusato kuma ga abubuwa nan sun bayyana kamar yadda Allah ya bayyana masa yana so ya samu wannan yana so ya samu wannan kaga wannan Allah subhanahu wata'ala ya roƙa ya bayyana masa ya sa masa dalili kwala sai Allah ce masa ayatuka alaman da shine zai zama maka alaman cewa aihuwar ta doso gadan-gadan Allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza to zaka ga ba za ka samu daman iya yin magana da mutane ba tsawon kwana uku illa ramza sai dai nuni wannan wani ko dai zama ikhbar ne ko kuma amr ne ma'ana ana bashi labari ne cewa zai ga haka ya faru da shi ko kuma ana bashi umarni ne cewa za ka ga yanayi zai zo idan ya doso to kar ka yi magana da mutane sai dai nuni amma dai maganan farkon shine ake faɗa cewa Allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza ba za ka iya magana da mutane ba tsawon kwana uku za ka ga in kana so ka gaya musu abu ma sai dai ka ce ku yi kaza ko ku zo kaza ta hanyar nuni haka da hannu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana illa ramza to a wannan lokacin Allah ce wa rabbaka kafiran ka ambaci ubangijinka da yawa ka ambaci ubangijinka da yawa wa sabbih bil ashi wal ibkar ka yi tasbihi da yammaci ka yi tasbihi da safiya wannan gaban aya wa rabbaka kafiran ka yawaita ambaton ubangijinka shine babban abun da ake bukatan musulmi ya lura da shi duk lokacin da yanayi ya kai yanayi ko duk lokacin da aka samu damuwa ko duk lokacin da wani abu ya firgita tunaninka ko ya wuce saninka ko girman sha'aninsa ya kai inda ya kai to ana so mutane su yawaita tasbih su yawaita ambaton Allah su yawaita ambaton Allah abu ya gama fin karfin mutane to su yawaita ambaton Allah kaga nan wani abu ne na ban mamaki cewa ga shekarun da yake da shi matar kuma juya ce amma yanzu ga ta nan za ta aihu kuma an tabbatar masa cewa za ta aihu sannan ga ma ɗan da za ta haifa ga irin yadda ɗan yake ga matsayin ɗan duka wannan riga an gaya mata a an gaya masa kaga wannan abu ne na ban mamaki abu ne mai girman sha'ani abu ne kuma babba to ana bukatan a wannan lokaci ya yawaita ambaton Allah saboda duk lokacin da mutane suke cikin wani hali babban abin da ake bukatan su yawaita shine ambaton Allah sannan kuma sai tasbihi safiya da maraice tasbihi yammaci da safiya zamanto mutane suna tasbihi suna yawaita tasbihi da yammaci suna tasbihi suna yawaita tasbihi da safiya suna tasbihi suna yawaita tasbihi safiya hakanan yammaci sannan suna yawan ambaton Allah kowane irin bala'i ne mutane suke ciki idan suna yawaita ambaton Allah da tasbihi insha Allah ta'ala Allah zai tafiyar da al'amari hakanan duk abun da ya bawa mutane al'ajabi ko ya rikitar da tunaninsu ko ya girmama sha'aninsu ko ya zamanto abu ne wanda gaba ɗaya suka kasa fahimtar ina za a yi to su yawaita ambaton Allah su yawaita ambaton Allah hatta a bangaren karatu a bangaren karatu ko cin jarrabawa ko wasu abubuwa da za su ba mutum wahala ana so mutum ya yawaita ambaton Allah da yawaita tasbihi safiya da maraice wani yana sa da ikon Allah ya samu saukin abubuwa da salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa da ikon Allah ya samu tina abubuwa da yawa waɗanda ba zai iya tino su da wuri ba idan misali mutum ya manta abubuwa ko tunanin ko abun da ya karanto gaba ɗaya suka yanke ko da jarraba ake rubutawa ana so ya yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawaita ambaton Allah subhanahu wata'ala idan ya yawaita ambaton Allah subhanahu wata'ala zaka ga Allah subhanahu wata'ala ya bashi mafita insha Allah haka ana so mutum ya zamanto a kullun yana tina ambaton Allah da yawaita ambaton Allah musamman a lokacin da al'amari ya kai inda ya kai haka Allah subhanahu wata'ala ya gaya masa wa zkur rabbaka kaseeran wa sabbih bil ashi wal ibkar sannan in kana son cin nasara akan duk abun da ka tinkara komin girman sa kuma komin kankantan sa inda abu ka bashi lokaci ka tinkare shi to yawaita ambaton Allah ka yawaita ambaton Allah ka yawaita tasbihi yammaci da safiya haka Allah subhanahu wataala ya masa umarni haka ake son bayin Allah mu zamanto masu yawaita ambaton Allah safiya da maraice masu yawaita ambaton Allah yammaci da safiya saboda cikin haka ne za mu cimma nasara kuma za mu cimma burace-burace da ikon Allah waɗanda suke na alkhairi kaga wannan buri na alkhairi da annabi zakariya ya sa a gaba ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya gaya masa a wannan ayoyin Allah subhanahu wata'ala lokacin da annabi zakariya ya ce masa ya roƙi Allah subhanahu wata'ala a cewa Allah subhanahu wata'ala ya nuna masa wato yadda abun zai zama yace anna yakunu li gulamun wa qad balagani al-kibar wa imra'ati aqil qala kadhalika Allah yaf'alu ma yasha'u sai Allah yace hakanan Allah yake aikata abun da ya ga dama bai kara da bayani cewa innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wato al'amarinsa shi Allah subhanahu wata'ala idan ya so abu ce masa yake kasance sai ya kasance Allah subhanahu wata'ala bai ƙara bayani akan wannan magana ta annabi zakariya da ya roki Allah subhanahu wata'ala ya nuna masa aya to bai gaya masa wannan ba saboda me saboda annabi zakariya shi gashi nan shi ne miji kuma ga matarsa amma ya yi shekaru bai aihu ba matarsa kuma juya ce ba ta aihuwa wannan a juya su su dawo su aihu abu ne wanda yake mai sauƙi in an kwatanta da wacce aka sa ta ta aihu ba tare da miji ba watar ita ba ta da miji kwata-kwata ita ce mahaifiyar annabi isa alaihi salam saboda haka ita sai ta aihu kawai ba miji shi kuma nan ga miji ga mata sai dai kawai ana ganin mijin ya yi shekaru ne sannan matar kuma juya ce ba ta aihuwa kaga wannan duran da aka ce sun aihu mamakin da za a yi bai kai a ce ga matar da ba ta da miji ita kuma ta aihuwa to shi yasa Allah subhanahu wataala da ya halicci annabi Isa daga uwa kawai ba tare da uba ba anan da ana bayanin nasa sai ce idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun a domin al'amarin sa kawai al'amari ne na kun fayakun domin babu uba uwa ce kawai sannan ta haife shi amma annabi zakariya alayhi salam ga uwa ga uba ma'ana ga miji ga mata aihuwansu kawai ya dai ja lokaci ne ya yi jinkiri da ba su aihu ba yanzu Allah ya ga daman su aihu shikenan wannan nasu mai sauki ne kuma ko yanzu ne in aka ce su wane da wane ba su taba aihuwa ba sai da su kai shekara ashirin ko ashirin da biyar ba su taba aihuwa ba amma yanzu sai ta aihu ko amma yanzu sai aihu ba za ka za ka ji dai ana ta dan al'ajabi kaɗan haka amma ba wani mamaki mai tsayi amma ce mace ba ta da miji amma kuma Allah ya halicci da wannan wani abu ne mai ban wato mamaki da aka shi yasa na annabi Isa alaihi salam Allah subhanahu wataala yake a magana da abu ne yake magana da ƙarfin wato yanayi ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a ɓangaren annabi zakariya ba ko kuma wajen haifar wato annabi yahya Allah subhanahu wata'ala yace a rabbi ja'alli abu ne Allah subhanahu wata'ala yace a واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار wato ma'ana ka ambaci ubangijinka da yawa sannan ka yi tasbihi yammaci da maraice wannan Allah subhanahu wata'ala ya bayyana wannan game da annabi zakariya sannan kuma da haihuwa da ya samu na wato ɗansa wato annabi yahya wadda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da matsayin ya kuma tabbatar da cewa annabin Allah zai haifa shine annabi Yahya ala ayi halin babban darasi muna so mu gane cewa darusa ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake maganar yadda bayin Allah suke iya su zamanto ba su samu aihuwa ba su kuma roƙi Allah subhanahu wata'ala ya ba su aihuwa da kuma dukkan yanayin da aka kai wajen rashin samun aihuwa in an koma ga Allah matukar dama ba wata cuta ce da Allah ya jarrabi bayinsa da su ba in an koma ga Allah to insha Allah ta'ala Allah subhanahu wata'ala zai ba da sauki kuma ana iya samun aihuwa sannan Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa dukkan wato ma'ana darussan da muke ganewa yana ƙara tabbatar mana cewa asalin annabawan Allah suna da yaƙini game da Allah sama da dukkan sauran bayin Allah sannan yana nuna mana cewa dukkanmu gaba ɗaya muna da buƙatan mu yi koyi da annabawan Allah ta hanyar samar da yaƙini cikakke game da Allah subhanahu wata'ala duk abin da muke ganin kaman ba zai iya yiwuwa ba Allah subhanahu wata'ala mai sauƙi ne a gurin sai iya wakanar da shi matuƙar shi Allah ya buƙace ya yi haka don haka wanda yake nuna tsantsar addu'a a cikin duk abin da mutum ya sa a gaba ko yanayin da yake ciki a rayuwa ko ta harkar zuriya ce ko ta harkar dukiya ce ko ta harkar abubuwa idan mutum ya nace da addu'a don neman nasara akan abin da yake na halal akan abin da yake ba na haramun ba ba mutum ya je yana ta addu'a don ya ci haramun ko ya je yana ta addu'a don ya ɗau haƙƙin wani abun wani yake so ya kwata ya je yana addu'a wai a samu taimako akan haka ko kuma mutum wani mutuwar zuciya ce da lalacewa mutum ya rasa abun da zai roƙi Allah ya bashi nasara akai sai haramu wannan asara ce duk wanda ya zo yake addu'an Allah ya bashi daman cin haram cikin sauki wannan yayi asara yayi asaran duniya yayi asaran lahira abun da ake nufi shine mutum ya zamanto yana addu'an alkhairai na halal abin da ya tabbata cewa halaliyarsa ce ko halal ne ya samu abun wannan in ya tsaya yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bashi nasara wajen samu to wannan insha Allah ta'ala zai samu nasara matukar Allah ya ga daman abun ya faru don haka wannan su ne abun da ya kamata kuma mutane su dage da su dukanmu gaba ɗaya lokacin da ake bukatuwa zuwa ga zuriya sannan kuma ko lokacin da aka ji mata tana da juna ko kuma ita mata ta ji cewa tana da juna ta yawaita addu'a wa abun da take jin cewa tana ɗauke da shi ko da ya ne ko da ɗa ne ita dai ta yi addu'an zurriyatan tsayibatan ta duba waɗannan ayoyi yadda annabin Allah yana cewa rabbi habli min ladunka zurriyatan tsayibatan innaka sami'ud du'a don ka mutum ya zamanto yana roƙon Allah daga ran da mace ta ji cewa ta samu juna to sai ta gode wa Allah sai ta yi ta roƙon Allah zuriyatan tsayibatan a cikin wannan juna ɗin ta yi ta roƙon Allah ya yassare mata ɗaukan wannan juna ɗin ta yi ta roƙon Allah ya yassare mata aifan wannan juna ɗin ya kuma ba ta dacewa sannan ya sa wannan zuriya ce mai albarka take ɗauke da shi idan mace ta yawaita wannan sannan shi ma miji wato uban wannan ciki ya yawaita wannan insha Allah ta'ala sai kaga an dace dukkan burace-buracen mutum akan zuriyarsa ya ɗora tunanin Allah subhanahu wata'ala da gina musu lahira duniya ita wannan baka bukatan sai ka wahala kai dai kawai ka yi musu tarbiyya ta gari shine babban abin da ake bukata amma duniya an riga an kasa ta tuntinin tun baka zo ba don in ka ɗauka cewa dabarar ka ne ko wata abu ko wani abu to fa gaba ɗaya an yi kai tukunna kafin a yi ka ya lamarin ka yake yaya lamarin ka yake yaya aka yi yaya aka sha ɗawainiya da kai to sai ka ga ashe harkar ba wai dabarar mutum ba ne a'a tsarin Allah ne babban abin da ake so kawai su dai iyaye suna iya nasu shine addu'o'i idan aka yi addu'o'i kuma ba mamaki ana samun jarrabawa annabawan Allah ma sun samu jarrabawa a cikin zuriyarsu amma kuma Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa jarrabawa ce aka jarrabi waɗannan annabawa don a nuna wa mutane na baya cewa fa ko da mutum salihin bawa ne to fa yana iya samun jarrabawa wanda sai dai kullum mutum yana addu'an Allah subhanahu wataala ya sa kar a samu akasi ko a samu wata jarrabawa ce bata dace ba don haka wajibi mu san irin waɗannan ayoyi mu fahimce su sannan kuma mu yawaita addu'o'i ga zuriyar mu da iyalai da kuma roƙon Allah subhanahu wataala dacewa a cikin sha'anin su haka nan kuma mu yawaita addu'o'i akan dukkan al'amuran mu na rayuwar duniya sannan mu san cewa samun nasara yana hannun Allah kuma Allah subhanahu wataala mai iko ne bada nasara din a duk lokacin da yake bukatan ko ya ga damun bada nasara din kuma samun nasara a gurin Allah shi yafi komai kuma alkawarin Allah baya canjawa in Allah ya alkawarin baka nasara ba wanda ya hana wannan nasaran ko duk duniya ce za ta tabu saboda tsarin Allah subhanahu wataala baya ja baya sannan kuma baya canjawa waɗannan abubuwa mu kula da su mu kiyaye su a cikin waɗannan ayoyi da muka wulga da su muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da alkhairinsa idan muka duba ayoyin gaba da za a shige su za a ga yadda Allah ke nuna darajar ita Maryam da mahaifiyarta ta rinka addu'a gare ta tun tana ciki za a ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya rinka daga darajarta wanda insha Allah ta'ala ina ga a majalisi na gaba muna raye insha Allah ta'ala zamu ci gaba da waɗannan ayoyi zuwa ga abun da zamu gani duk wannan muna yin su ne ko muna wulgawa da waɗannan ayoyi don ya zamanto an samu gyara a rayuwa a samu gyara a rayuwa a samu abun da ya dace sannan mutane su rinka yin abun da ya kamata wa zuriyar su kar mutane su zamanto sun jefa kansu cikin wani irin yanayi a lokacin da ake buƙatar wato nitsuwa a cikin zuriya Allah ya samu dace wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala zamu dakata nan Allah subhanahu wataala ya bamu nasara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أبن يا أدبيم يا الله كدوك منش wannan damuwa da ta dame mu ya Allah ka yaye mana ita wannan bala'i ya Allah ka kawo mana ƙarshen sa innaka sami'un qaribun mujibud da'awa iyayen mu Allah ka gafarta musu da kakannin mu Allah ka gafarta musu ka fassa musu cikin kaburburan su ka hada mu da su cikin jannatul firdaus Allah ka yafe mana kurakuran mu ka samu gama da duniya lafiya Allah ka shiryar da mu ka shiryar da zuriyar mu da iyalan mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk